الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 27 ga watan zulhijja shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine ya dace da 26 ga watan 7 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa muna karatu har yanzu a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min al-jinni wash-shaytan wallafar babban malami ash-shaykh wahid abdussalam bali hafizahullahu ta'ala a jiya idan ba a manta mai uwa mun shiga sabon fasali shine fasali na biyar wanda malam ya masa take da madakhilu shaitan li ifsadil qulub hanyoyin da shaitan kan shiga a zuciyar mutum ko kuma hanyoyin da shaitan yake bi ya shiga jikin mutum ko ya shiga al'amuran mutum domin ya lalata masa zuciya malam ya kawo mana maganganun ibn al-qayyim inda ya mana bayani game da mahimmancin ita zuciyar wanda mun tike ne a daidai hadisin Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu anhu wanda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke bayani game da yadda fitina take bujurowa ko ake bijirar da fitina a zukatan mutane annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ana bijirar da fitina a cikin zukatan mutane kamar itan tabarma ko kuma tsinken tabarma udan udan sanda sanda ko tsinke tsinke duk zuciyar da ta karɓi wannan fitinar sai ya kasance an mata ɗigo baki a cikinta duk kuma zuciyar da ta yi inkarin wannan fitinar sai a mata farin ɗigo a cikinta har sai zuciyar sun zukatan sun kasance guda biyu zuciyar da take fara fat kamar dutsen da yake fari ta yadda babu wata fitina da za ta iya cutar da ita matuƙar wanzuwar samai da ƙasai sai kuma ɗaya zuciyar za ta kasance baƙaƙirin kamar kifaffen kofi wanda ba ta iya fahimtar abu mai kyau ba kuma ta iya inkarin mummunan abu allah maɗaukin sarki kiyaye malai ce ƙwalab ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala babban malami ibn al-qayyim har yanzu dai alaihi rahmatullah ya ce fashabbaha ardal fitani ala alqulubi shay'an fa shay'an zai mana bayanin hadisin ne yace sai annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya siffanta ya kamanta yadda ake bijirar da fitinar a cikin zukata shay'an fa shay'an ɗaya bayan ɗaya ba kamar yadda na faɗa jiya ba ko kuma yadda na ambata jiya cewa ba a tunkuɗo fitinar gaba ɗaya a lokaci guda ba lokaci guda Allah maɗaukai sarki ke jaraba duk jarabar da za a yi maka Allah maɗaukai sarki maka ita lokaci guda ba wannan ba tsari ne na Allah subhanahu wata'ala ba ana yin abin ne ɗaya bayan ɗaya idan aka yi wannan ka gama ka fita kwana biyu ka ɗan sha iska sai a cillo wata haka abin haka abin yake tafiya shine shay'an fa shay'an ɗaya bayan ɗaya ka arbi idanil hasiri kamar yadda ake bijira ake aji ko ake sanya tsinkayen da ake saka tabar markaba da su wahiya tsaqatu ha shay'an fa shay'an yadda ake ana saka su ne ana sanya su ana hada daya daya bayan daya daya bayan daya haka ake hada su malai ce wa qassama al-quluba inda ardiha alayhi ila qismayn alaiha qisma ila qismayn sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya raba zukata yayin da ake bijiran mata da fitinar zuwa kaso guda biyu qalbun zuciya ta farko ita ce idza uridat alaihi fitna idan aka bijiro da fitina akan ita irin wannan zuciyar ushribaha sai ta sai ta rike wannan fitina kamar yadda muka bayani dai abinda ake nufi da fitina a cikin wannan hadisin shine saban Allah madaukakin sarki saban Allah madaukakin sarki zakkewa abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta to wata zuciyar idan sako ya bijiro mata idan abin da Allah maɗaukakin sarki baya so ya bujuro mata sai kaga ta rike shi sai kaga ta karbe shi ba ta inkarinsa ba ta jujjuya shi ta ga ya dace ta karba ko bai dace ba a'a kawai karba za ta kai tsaye kama ya sharabu isfanjul ma'a kamar yadda soso yake shanye ruwa soso za ka gada da ruwa ya zube a wajen ka sanya soso a wajen kamatsa shi suka nemi ruwan karasa to kuma yadda ruwa idan ya zube a waje ake sa soso a tsane shi soson nan ya shanye ruwan gaba daya to haka zukatar irin waɗancan mutane suke shanye suke rike duk wata fitina da ta zo zuwa gare su ba sa inkarinta Allah ya kiyaye da irin wannan zukata fanukitat fihi naktatan sauda sai ayi dugo a cikin irin wannan zuciyar bakin dugo fala yazalu yashrabu kull fitnatin tu'rabu alayhi hatta yasudu wa yantakisu irin wannan zuciyar ba za ta gushe ba tana shanye ko tana rike duk wata fitinar da aka bujiro a kanta har sai wannan zuciyar ba ta ankara ba ta juye ta zama bakakirin shi ne hatta ya suda har sai ta yi bakikirin wayanta kisa kuma ta kifi bayan ta yi baki kuma sai ta juye kamar yadda hadisin ya bayyana Allah maɗaukin sarki ke yamu shi sa ya kuwa duk lokacin da wani abu ya zo maka na saban Allah maɗaukakin sarki mu yi ƙoƙari mu rinka jujjuya shi muna auna shi da gabanmu da bayanmu da kuma abin da muke ciki abin nufi kada mutum ya saki zuciyarsa duk abin da ya zo kawai zai karba kada mutum ya saki idanuwansa kada mutum ya saki bakinsa kada mutum ya saki kunnensa kada mutum ya saki hannunsa ko kafarsa duk inda zuciyarsa ta raya masa kawai su tashi su ji a'a ya kamata mutum ya rinka juyawa saboda abin da kake renawa dan kadan da kake shi ne yake taruwa yake zama wancan baƙaƙirar inda zuciyar mutum take renewa take dilewa ta zama baƙaƙirin kada mutum kawai saki idansa komai ya kalla eh mutum ya rinka taka tsantsan ka sani wannan idan da Allah madaukakin sarki ya baka Allah madaukakin sarki zai tambaye ka akan sa to kada kai ka rinka sakin sa ko da yaushe abinda kake kallo din na yau da kullun kana rena shi ka kallo wancan ka kallo wannan ka kallo wannan ka kallo wannan to yau da kullun abinda kake kallo na haramun yana shiga ana rubuta maka alaki yana shiga ana rubuta maka alaki wannan alakin shi yake shiga yana dugo daya bayan daya daya bayan daya har baka ankar ba zuciyarka ta ta dile ta zama zakirin duk abin da mutum ya kalla in dai ba na garba ne Allah maɗaukin sarki haramta shi Allah maɗaukin sarki ya sa a rubuta masa saboda ka abin da za ka kalla a zahiri abin da za ka kalla a tv abin da za ka kalla a wayarka ka kiyaye dokokin Allah maɗaukin sarki a kansa ka daina sakin idan ka kawai duk abin da ya wuce ka kalla duk wanda ya wuce ka kalla duk wacce ta wuce ka kalla a ba daidai ba ne haka nan ga waya a hannunka duk abin da ya bujiro maka a waya ka dubuɗa ka kalla haka nan ga tv a gidanka duk abin da ka kunna kawai ka kalla wannan ƴan uwa dole su yi takatsantsa da shi wallahi ƴan uwa irin wannan kallaka tallaka kallace kallacen da muke ba mu an karaba su suke sanya zukatan mu suke yin tsaka su suke sanya zukatan mu suke yin baki irin irin abin da annabi ya faɗa haka nan harshe shi ma komai ya zo maka baki ka faɗa shi ma akwai matsala a kansa kana faɗa yau da kullun yau da kullun duk lokacin da ka faɗa abin da ba daidai fa kai kana gani ka faɗa da kawai abin ya wuce amma shi Allah madaukakin sarki bai manta ba ya sa a rubuta ba ya sa a rubuta kuma abin ya maka alama a cikin zuciyarka saboda ka yau da kullum abin da kake faɗa abin da kake faɗa shi yake tattaruwa ya wannan baki kirin din abin da kullun ka yake ji duka to shi sai kuwa dole ne barin kai wa gaban malizami mu daina sakin komai haka kawai kana yi yau kana yi yau kana yi gobe baka an karar sai abin ya ya zama abin da ya zama Allah subhanahu wataala ya shirye da mu gaba daya shine malai yace to mutum ba zai ankara ba yana rike irin waɗannan abubuwa na laifi har sai zuciyarsa ta zamto baka kirin kuma ta kife da ta yi wannan bakin kuma sai ta juye ma'ana kamar yadda annabi ya kwatanta mana shine kamar yadda kifaffen kofi yake wa huwa ma'ana malaiti shine ma'anar fadin sa da yace kalkuzi mujakhiyan kamar kofin da yake an kife shi ai makbuban mankusan ai abin da yake nufi da mujakhiyan shine abin da yake a kife kuma a rufe fa idza suwadda idan zuciya ta yi wannan baki kirin din ta juye daga asalinta na fari ta koma bakakirin wanta kasa ta kuma kifa daga yadda take ta yadda alkhairi ba ya shiga cikinta urida lahu min hatin al'afatain mardani khatiran mutaramiyan bihi ila alhalak to sanadiyar wadannan abubuwa guda biyu bakin da zuciyar bawa ta yi da kuma kifewar ta yi sai a bijiran mata da wasu abubuwa guda biyu masu hadarin gaske wasu cututtuka guda biyu masu hadarin gaske wanda za su jefa ita zuciyar cikin halaka waɗanda cututtuka ne gashi nan malam zai kawo masu zai kawo mana su sai ce ahaduhuma cuta ta farko mai haɗari da wannan al'amari ke haifarwa da mutum shine ishtibahul ma'rufi alaihi bil munkar ta yadda kyakkyawan abu zai rikice masa da mummuna ya kasa tantance meye kyakkyawa ya kuma kasa bambance meye mummuna baya iya bambance wannan mai kyau ne wancan mara kyau ne zuciyar tasa ta juye kawai abin da yake mai kyau ne sai kalle shi a matsayin mara kyau abin da ba shi da kyau sai kalle shi a matsayin mai kyau fala ya arifu ma'arufan sai kasance mutum baya iya sanin abin da yake mai kyau duk wani ma'arufi ne baya iya ganin sa a matsayin ma'arufi wala yunkiru munkaran ba kuma ya iya inkarin abin da yake mara kyau baya iya ganin abu mara kyau a matsayin sa na mara kyau wa rubama istahkama alayhi hadha al-marad wani lokaci irin wannan rashin lafiya na takudewar mai kyau da mara kyau zai yi rinjaye a kansa hatta ya taqida al-ma'rufa munkaran wal munkara ma'rufa har ya kasance ma zuciyarsa gaba ɗaya ta yi upside down ya kasance duk wani abu mai kyau shi a matsayin mara kyau yake ganin sa duk wani abu mara kyau kuma sai ya ganin sa a matsayin mai kyau was sunnatu bid'a ya rika kallon sunna matsayin bid'a duk abin da yake sunna sai ta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi idan kana yi kana kira zuwa gare ta sai rike maka wani irin kallo ka zo da sabon al'amari kana so karkita mutane addinin su kana so ka haifar da fitina a cikin mutane sunna kake koyarwa cewa kake annabi yayi cewa kake annabi ya koyar cewa kake ayi abin da annabi yake so ayi abin da annabi yake so a bar abin da annabi baya so amma sai zuciyarsa ta rinka bashi cewa wannan abin da kake abu kake kawa na raba kai wani sabon abu kake kawa iyaye da kakanni ba su tashi akai ba zuciyarsa haka ta juye ta rinka gaya masa wal haqqu batilan wal haqqu batilan ya rinka kallon gaskiya a matsayin ƙarya wal batil haqqan ya rinka kallon kuma ƙarya a matsayin gaskiya haka zuciyar mutum za ta juye yan uwa wannan abu ne da yake ba nesa can can ba a kusa kusa a cikin mu da yawa akwai shi eh kai kanka da zaka yi tunanin idan abu ya zo idan abu ya zo na karatu irin wannan karinka tunanin sa akan ka kama ka kai shi nesa idan ka dora shi a mizanin kanka da kanka kaga ka tsira ka kubuta to sai ka gode wa Allah madaukakin sarki kuma sai ka yan uwa musulmi addu'a Allah shari'a da su amma idan abu ya zo irin wannan ka daina kai shi nesa yanzu misalin da zan ba mu shine zaka ga da yawa daga cikin mutanen da suke musulmi ne suna amsa sunan musulunci suna da wani kudiri a cikin zuciyarsu cewa lallai idan mutum zai tsaya akan gaskiya ba zai samu komai ba yan uwa akwai irin wannan tunanin ko babu akwai shi iri-iri za ka ji mutum yana faɗa ai wallahi yanzu in gaskiya za ka ba abin da za ka samu iri-iri mutum zai gaya maka musulmi ne amma sai rinƙa maka wa'azi da nasiha eh wa'azi da rinƙa maka da nasiha cewa wani ka tsaya ka samu abin da za ka samu yanzu ka ce za ka tsaya kai gaskiya nan kai amana kai kaza kai kaza wallahi ba abin da za ka samu to kun ga abin da yake so ce maka gaskiyar ita ce me illa wannan rashin amanar da ƙarya da cin amana su ne me su ne daidai kun ga ga daidai a matsayin mai rashin daidai ya ga rashin daidai a matsayin mai a matsayin daidai kun ga ba sai ka tafi da daidai ba sai ka tafi da nisa ba ba sai ka tafi da nisa ba haka idan kana idan kana kokarin ayi wani abin da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kawo wani ne maka kallo a gefe cewa kana so ka kawo wani abu ne da yake ya ci karo da abin da mutane suka saba da shi yau da kullum saboda ka bar mutane kawai sai abin da za su idan wani abu mutane da suka bashi ba su san shi ba kana so ka raye sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a dawo da su kan daidai daidai shine abin da annabi zo da shi duk abin da annabi zo da shi ba daidai bane yan uwa kowaye ku yake yin sa kuma duk yawan mutanen da suke yin sa in dai ba annabi ne zo da shi ba daidai bane to haka daidai shine sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to amma sai wani ya rinka kallo wannan abin da kace ayi na sunnar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine sabon abu shine hada rigima shine kawo fitina a cikin mutane to kun ga sama ta kuma ƙasa kenan to yan uwa wannan ɗaya daga cikin sharrin zu ƙeƙashewar zuciya kenan wato idan ka bari zuciya ka ta ƙeƙashe ɗaya daga cikin mafiya sharrin afat ɗin da za su same ka kenan shine ka daina ganin ka daina ganin daidai kwata kwata kwata kwata yanzu mutum zai je ya saba Allah akwai wanda zaka ga yadda suke gudanar da harkokinsu gaba ɗaya saban Allah madaukakin sarki ne na kasuwanci da na al'amuransa na yau da kullum idan kasuwanci ne duk abin da yake samu za ka ga haramun ne galibi bai damu ba kuma zai karɓi rashawa zai karɓi cin hanci ma'aikaci ne shi amma idan zai maka wani abu wanda haƙƙinka ne a matsayinka na ma'aikaci da fayil ɗin ka biyo ta ofis ɗinsa wallahi sai ka bashi wani abu idan baka bashi wani abu ba zai maka wani al'amarin ba ya tara kuɗi da irin wannan kuɗin da yake karɓa a wajen mutane yayi gida yayi mota yayi kaza gani yake kuma alhamdulillah aikinsa yayi riba baya jin wani abu yake mara kyau irin wani to kaga wannan ya mai da daidai ta dawo rashin daidai ya mai da rashin daidai ta dawo daidai haka a cikin kasuwanci mutum ya san wannan abin da yake samu na kasuwancinsa ba daidai bane ya saba wa doka da ka'ida da shari'a ta aje da aje akan kasuwanci amma kuma kullun da irin wannan abin zai je ci abinci ya dawo ci da iyalinsa kuma ya yadda akan haka baya je na wani abin da ba daidai ba wato ka san idan mutum yana abin da ba daidai ba ya sani a cikin ransa ya san yana yi kullun akwai tanin ana masa tanin zai tuba kai kanka akwai abin da kake yi ka san ba daidai kake yi ba kuma lokaci kaka zauna ka yi ka ji haushi wa ranka ka ji baka jin daɗi akan abin da kake abin da kake saboda ka san ba daidai bane to wannan ana yi maka tsammani insha Allah ta'ala yau da gobe zaka tuba amma mutumin da yake gani alhamdulillah alheri yake samu riba yake samu abinci yake samu ci gaba yake samu wannan ta za ka kautar da shi daga kai da wahala to ƴan uwa ɗaya daga cikin ƙeƙashewar zuciya kenan ƴan uwa kuma kamar da muka ambata a baya ɗaya daga cikin manya-manyan abin da suke kawo ƙiƙashewa zuciya shine saban Allah wannan abin da hadisin ya karantar da mu saban Allah shi yake haifar da duk wannan mutum kana yin sa yau da yau da kullun ɗaya bayan ɗaya mutum bai ankara ba sai ya kasance haka Allah madaukakin sarki ya shirye da mu malam yace afsani rashin lafiya na biyu da juyewar zuciya da kuma idan zuciyar mutum ta yi baki za ta haifar masa shine tahkimuhu hawahu ala ma jaa به النبي صلى الله عليه وسلم وانقياده للهوى واتباعه له shine mutun zai rinka dora abinda san zuciyarsa ya raya masa akan abinda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi zo da shi sannan kuma zai rinka dukawa zai rinka risinawa zuwa ga abinda san zuciyarsa ya zo da shi da kuma bin duk abinda san zuciyarsa ya zo da shi ba tare da ya damu ba wannan shine abu na biyu da idan zuciyar mutum ta baki kirin hakanan ta juye abinda zai haifar masa kenan sai kasance duk abinda san zuciya sai zama ya zo masa da shi kawai shi kenan afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu haka Allah madaukakin sarki ya faɗa afara aita shin baka ganin man ittakhadha ilahahu wanda ya riki Allah san aka ce in aka ce al ilahu shine wanda ake bautawa da gaskiya wanda yake umarni da hali wanda zai ce kai kai wanda zai ce kada kai kuma kada kai shi da al ilahu al ma'budu bi haqqi to Allah yake baka ganin wanda ya rike ubangijinsa a matsayin san zuciyarsa san zuciyarsa shine ya kuduhu shine yake juyar da shi yake kashi inda ya gada Allah madaukakin sarki shi ya kamata ya baka umarni da hani amma kuma sai abin ya juye sai ya kasance san zuciyarka kawai abinda ka ga dama zuciyarka ta raya maka to shine kawai shine abinda kake yi idan zuciyarka ta ce ni gabas gabas za a ta ce ai yamma yamma za a yi ko da wannan abin ya saba wa kirikiri ka san abin da annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya zo da shi ya saba masa mutum zai saboda me saboda zuciyar ta riga ta rufe duk mutum ba zai ga wannan ba ƙarshen abin sai lokacin da mutum ya zo mutuwa kuma sai Allah ya yi masa wannan abin sai ya gani a lokacin kuma babu da ba Allah madaukakin sarki kiyaye malai ce wa qalbun abyad sannan kuma akwai zuciya farafat qad ashrata fihi nurul iman zuciyar da hasken imani ya shiga cikinta ya haskaka ta wa azhara fi misbahuhu hakanan a fitilar imani ta haskaka ta ita ma fa idza uridat alaihi alfitna idan aka bijirawa da irin wannan zuciyar fitina ankaraha wa raddaha nan da nan irin wannan zuciyar sai ta yi inkarin irin fitinar da aka bijirin mata da ita warar da kuma sai ta juye da ita ta mai da ita ba za ta karɓa ba idan saƙo ya zo wa irin wannan farar zuciya irin wacce annabi ya ce ana mata ɗigo fari a cikin ta Allah ya samu daga ciki irin wannan zuciyar da zarar ta ga irin wannan saɓan saboda ka sai ta inkarin sa sai ta ɗauki wannan saɓan sai ta gwada shi sai ta ɗora shi a mizanin shari'a shin wannan abin Allah ya yarda da shi annabin da ya aiko tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi umarni da shi idan ta ga ya dace ya hau kan mizanin nan shikenan sai ta aiki da shi idan ku ta ga sabanin haka to sai ta dauke shi ta jifar da shi shine shine an kara hawarar da sai ta juyar da ita malati fazdada nuruhu wa ishraquhu wa quwwatuhu irin wannan zuciya sai kaga haskenta da haskakarta da karfinta ya karu sakamakon juyar da laifi da kuma inkarinsa da take yi malati wal fitanu allati tu'radu ala al-qulubi hiya asbabu maradiha fitintunu da ake bijirar da su akan zuciya malaci su ne sababi su ne dalilan da suke jawa su ne suke jawa zuciya rashin lafiya ma'ana saban Allah subhanahu wataala da zuciya za ta rinka zakiya wannan shi yake jawo zuciya rashin lafiya in aka ce zuciya mara lafiya ita ce zuciya da ta yi rauni ko dai galibi ana amfani da rashin lafiyar zuciya akan abubuwa guda biyu ko dai zuciyar munafakai zuciyar da take dauke da munafanci da shakka da kokonto game da sha'anin Allah madaukakin sarki da annabinsa irin wannan zuciyar ana kiranta zuciya mara lafiya Allah madaukakin sarki ce fi qulubihim maradun fazadahum Allahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun Allah yana bayani game da munafikai anan yace fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai rashin lafiya Allah yace fazadahum Allahu maradan sai Allah ya ƙara musu rashin lafiya akan rashin lafiyarsu sannan kuma lahum azabun alimun suna da azaba mai radadi bima kanu yakzibun sakamakon abin da suka kasance suna karyatawa wannan zuciyar munafikai kenan hakanan zuciya mara lafiya alqur'ani ana ambata zuciyar masu saban Allah eh masu sha'awa ta saban Allah da zakkewa abinda Allah madaukakin sarki baya so ita ma ana kiranta zuciya mara lafiya Allah madaukakin sarki da yana bayani game da matayen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina Allah wa rasula innama yuridu Allah liyudhiba ankum ar-rijsa al-bayti wa tahirakum وطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان عليما حكيما أنا جناوة آياركو فيطمع الذي وقع فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا ورد كسك آية آية آية نقل لك نتفوت الله يتدى ما تاين أنه إرادة أمتي تسأر ثبت أغريش فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول كذا كسيرا تمريك إذن ذاكو يمزاجي مغانا Allah maɗaukin sarki ya hana matan annabi idan za su yi magana da mazajen da ba nasu ba su siranta murya abinda ake nufi da siranta murya irin magana ta feleke da mata suke magana ta farkwasa da jan hankali wannan mace ta yi wannan mijin da ba mijinta ba irin wannan magana haramun ne haramun ne yan mu san wannan in dai mace ce za ta yi magana da namiji to dai masa magana magana ta al'ada kawai amma irin rausayar nan zaka ji ana kada murya ana jan hankalin mutum da murya wannan haramun ne Allah madaukakin sarki ya hana hatta matan annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi irin wannan yace fala takhda'na bil qawli sai yace fa yatma allazi fi qalbi idan kuka yi irin wannan sai ya darsu ya shiga cikin zuciyar mutumin da yake fi qalbihi maradun akwai rashin lafiya a cikin ta sai wani abu mara kyau na fitinar sha'awa ta shiga cikin zuciyarsa sai ya darsa wani abu idan shi wani yanzu in ya ji maganar mace kawai shikenan sai hankalin sai ya tashi wani Allah madaukakin sarki ko kuma ce ya jarrabu kansa da irin wannan bala'in fitinar da sha'awa maryam mace kawai in yaji shikenan hankalinsa sai ya tashi saboda haka sai Allah madaukakin sarki ce zukatan mutanen da suke a cikin zuciyarsu akwai rashin lafiya wace irin rashin lafiya shine rashin lafiya ta sha'awa sha'awai da saban Allah madaukakin sarki saboda haka duk inda kaji an ambaci zuciya mara lafiya cikin alqur'ani to ana nufin ɗaya daga ciki ko dai zuciyar waɗancan munafikai ko kuma zuciyar masu saɓani dama shi kafiri zuciyarsa ai matacciya ce ko dama shi ba a bayani zuciyarsa ba lafiya mace shi da shi kaga munafiki yadda yake galibi zuciyarsa tana kawo ta tana daukewa ya raba wuta ne shi tana kawo ta tana daukewa amanu summa kafaru amanu summa kafaru haka yake to shi sa ya raba wuta shi kuma mai saban Allah zaka samu wannan saban Allah da yake shi ne yake sanya zuciyarsa ta rauni ta rauni ta samu rauni kwarai da gaske to duk inda ka zan ambata rashin lafiya ana nufin wannan malai ce to abin da ke haifar da rashin lafiya a cikin zuciya irin waɗannan fitintunu da suke bijar wa zuciya wa hiya fitanu shahawat su ne fitintunu na sha'awa sha'awai wa fitanu shubahat da kuma fitintunu na shubuhohi in aka ce shahawat shi ne abin da ya shafi saban Allah mutum ya je yana shan san ƙarya san gulma san munafinci san san zina san luwaɗi san girma duk irin waɗannan abubuwan sha'awa-sha'awa ne na saɓin Allah subhanahu wa ta'ala sannan wa fitan shubuha da kuma fitintunu na shubuha shi ne wannan kuma galibi yana faruwa ne akan abin da yake ya shafi addini kai tsaye ya sai a rikita maka lissafi ka kasa gane wanne ne gaskiya daman shubuha shi ne abin da ya rikice wa mutum ya mutum ko da ya rikitar da kansa yana sane ko kuma wani ya rikitar da shi ya ɗauko wani abin da yake ba shi da alaƙa da abin da yake so ya bayani kuma sai ya jona to wannan shine abin da ake nufi da fitina fitina ta shubuha malai ce fitanul ghayy wa dhalala akwai kuma fitintunu na zalunci da bata fitanul ma'asi wal bid'i akwai fitintunu na saban Allah madaukakin sarki da bid'o'i fitanu zulmi wal jahali akwai kuma fitintunu na zalunci da kuma jahilci sai malai ce fal'ula ta farko tujibu fasadul qasdi wal irada tana wajabta lalacewar kyakkyawan kuduri da ke cikin zuciyar mutum game da Allah madaukakin sarki da manzansa da kuma ayyuka na gari wal irada da kuma kyakkyawan nufi da ke cikin zuciyarsa me abu na farko da malai ke nufi shine fitanu shahawat sha'awa abinda take lalata mutum tana wajabta lalacewar abinda mutum ya ya kudurta kyakkyawa a cikin zuciyarsa da kuma abinda mutum ya yi niyyata wasaniya ta biyu kuma ita ce fitanu shubuhat tujibu fasadul ilm tana wajabta lalacewar ilimin mutum walitiqa da kuma abin da ya kudurta a cikin zuciyarsa malai ce intaha maganar da aka dauko daga ibn qayyim ta tike anan wajen wanda ya kawo ta a cikin littafin sani ina ighafatul lafan malai ce walidhalika yajibu ala almuslimi shi sa ya wajaba akan kowanne musulmi ayyuraqiba qalbahu da ya yi muraƙabar zuciyarsa ya rinka bibiyar zuciyarsa taku bayan taku lokaci bayan lokaci minti bayan minti shine muraƙaba an aka ce muraƙaba shine ka rinka bibiyar abu sau da kafa eh ka rinka kallon wannan hali take ciki ba a barin zuciya haka kawai kula ake da ita kamar yadda muka yi bayani jiya yadda ka san kowanne irin mai tsaro ake abin da ya kamata a tsare shi ake sa masa tsaro to haka zuciya ma ya kamata a sa mata wa yata'arrafa ahwalahu ya kuma rinka kokarin sanin halayen zuciyarsa wa ya takhawwaluhu bil mau'izati bayna al-hin wal akhar ya kuma rinka sabawa da zuciyarsa da jin wa'azizzuka ko ya rinka zama yana wa zuciyarsa wa'azi da kansa ko ya rinka sauraron wa'azi a wajen malamai ko ya rinka zikiri da ambatan Allah ko karatun alƙur'ani wanda duk yana rayar da zuciya duk abubuwan da na faɗa waɗannan abubuwan suna rayar da zuciya gaba ɗaya naka ce a tahawul abin da ake nufi da shi shine ko dai dauki ma'anar saba wa zuciya da abin ko kuma ya dauki ma'anar abin a yi mata wa'azi lokaci bayan lokaci ba ko da yaushe ba kamar yadda ya faɗa bainal shaydi wal akhir lokaci bayan lokaci kamar yadda hadisi ya tabbata annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a ɗaya daga cikin sahabbai yake cewa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yatakhawwaluna bil maw'ida makhafata sa'ama ya ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance ne mana wa'azi lokaci bayan lokaci ma'ana yadda annabi yake wa'azinsa ba kullum yake wa'azi sallallahu alaihi wasallam ba kuma ko da yaushe ba abin nufi lokaci bayan lokaci idan aka ce wa'azi ko da yaushe duk bayan awa duk bayan lokaci wa'azi za a yi ta yi to mutane za su gajiya to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa'azi in aka ɗau lokaci sai ya ƙare in aka ɗau lokaci sai ya ƙare ba ko da yaushe a cikin wa'azi ake ba wai bahaushe ya ce rai dangin gora ne ko sai da ban iska to haka al'amarin yake shine sai sabon yace makhafatas sa'ama saboda tsoron kada kada magajiya kada gajiyawa ta shiga cikin abin to abinda ake nufi da at-takhawul shine yin abu da daga kafa kenan zuwar gibban kenan to ya kasance mutum yana wa zuciyarsa wa'azi lalle ne mutum ya samu lokacin da zai rinka bayarwa da zuciyarsa ta rinka jin Allah ya ce annabi ya ce dole ne wannan baka da zabi a matsayinka na musulmi matukar kana so ka gama da duniya lafiya ka bawa ka bawa kanka lokaci da za ka je ka zauna a wani waje da za a ce maka Allah ya ce annabi ya ce in ba haka ba wallahi zuciyarka za ta kekeshe ko shakka ba in ba haka ba zuciyarka za ta kekeshe ka rasa abin da yake damunta galibi in ka ga mutum baya jin tsoron Allah kwata kwata komai zai iya yi idan ka bibiya za ka samu babu inda ake raya masa zuciya dan babu abin da yake raya zuciyar mutum kamar Allah ya ce annabi ya ce idan kana da wani ciwo ko da ta a cikin zuciyarka idan ka je ka ji an faɗi wani zance na wuta sai ka ji hankalinka ya tashi in ka ji an faɗi wani zance na aljanna sai ka ji hankalinka ya kwanta an sa ka sa rai to wannan kuma shi zai kai ka zuwa ga yin aikin da ya kamata ka yi amma baka jin an ce Allah ya ce baka jin annabi ya ce babu ruwanka da wannan to menene zai lausasa maka zuciya me zai damsasa maka zuciya kasance zuciyarka ta yi damshi babu duk wani abin da ba daidai ba za ka iya shiga cikinsa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace malai ce wal ya'lam annahu bi salahihi takunu sa'adatu al-abadiyya dan bawa ya san cewa da nagartar zuciya ne da gyaruwar zuciyarsa zai iya samun arziki na har abada idan zuciyar mutum ta gyaru zai samu arziki a nan duniya zai kuma samu arziki har lahira wa bi fasadihi da kuma lalacewar zuciya ne yakunu ash-shaqa'u wal bala'u wal khusran yakunu ash-shaqa'u wal bala'u wal khusran al-mubin zai kasance tsiya da asara da bala'i mabayyana sun tabbata ga mutum a nan duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye mu in kuwa zamu dakata ana insha Allah ta'ala sati bai zo zamu tashi wa alam annama kullama zada imani a imani qalla zuwa abin da yake gaba abinda muka faɗi daidai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina